على قاعدة مالا سيشريع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والحمد لله يو الله كاوم شدة جمادة الآخرة شكرا دبو إيدة ليهود تلاتين دتقص باين هجرة منذ الله sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da biyar ga watan maris shekara 2017 shekara ta miladiya to kamar yadda muka sani karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aiki da su kamar yadda magabata suka fassara shine zaman lafiya ga musulmi kuma Allah da rahmar shi wato kamar yadda ya umarni cewa a samu daga kowace jama'a koko daga kowace kungiya wata jama'a wadda za ta fiye ta yi karatu ta yi karatun fahimta addinin musulunci kuma ta dawo ta yi wa mutanen ta gargadi domin su ɗauki saunarsu Allah ce falaula na fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun li tafaqahu fi din wa linziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun to Allah da rahmar shi ya fitar mana da malamai cikin wayannan malaman Malik ibn Anas shi wannan bawan Allah ya haɗa wayansu falaloli wanda yake da wuya ka samu malami da ya haɗa su na ɗaya dai ya fito a garin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake wannan garin ya nuna bid'a da munafunci da dukkan wani dai abubuwa na tarkace bai tsayuwa a Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-madinatu kalkir tanfi khabathaha wa yansa'u tayyibuha ita wannan gari madina kaman wuta ce ta makeri wato zuga zugi takan tsarkake dattinta kuma mai kyanta yakan kara kawatuwa to wannan bawan Allah a madina aka haife shi a madina ya girma ya yi karatu ya karantar kuma a madina ya rasu lafiya babu wani abu sai yabo na biyu cikin falalar da yake da cewa ya bayyana a karnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake wannan karni domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mutanen da suke fi alheri wanda suke karni na sannan masu bi musu sannan ma bi musu wato Malik ibn Anas ko lokacin da ya rasu lokacin da ya rasu wato shekaran hijira tana ɗari da saba'in da tara ɗari da saba'in da tara wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shekara ɗari da sittin da shida a cikin kabari wato yana cikin karni inda ana amfani da shekara ɗari yana cikin karni na biyu wanda manzo Allah ya tsarkake wannan karni to haɗa zama madina da ƙarnin da yake kuma haka sannan malamin nan kowa ya yadda cewa ya duƙufa ya tsaya ya fahimci addinin nan kuma akwai wata bushara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ga wani malami da zai bayyana a cikin madina ya ce yushakun nas yushaku an yadriba nas akbad al-ibl yatlubuna al-ilm wa la yajiduna aliman a'lama min alimi al-madina ko ahli al-madina wata riwaya za a zo ana neman ilimi yushak an kusa neman ilimi kuma ilimin nan ba za a same shi ba sai wannan ba za a samu malamin da ya fi shi ilimi ba malamin madina to malamai sun ce malik ne kuma hakika wato abin da ya faru ya nuna shi ne me yasa domin an bugi wato dabbobi an tafiya neman ilimi neman fatawa zuwa madina wurin malik a cikin madina akwai malaman da suka fi malik ilimi kafin shi amma su mutane daga nesa ba su nufe su ba shi ne kada aka nufa mutum zai ɗauki raƙumi ina za ka madina me za ka yi ina da fatawa wa za ka tambaya malik saboda haka abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata akan shi to in an hada wannan kun ga kenan ilimin da za a karanta da ya fito daga madina to yana da mahimmanci da albarka muke fatan Allah ya ba mu muwafaka mu fahimce shi kuma mu yi aiki da shi to muna babu tashahhud fi salati wannan at-tahiyyat kenan babin tashahhud at-tashahhud shine wato ba da shaidu in an zo tahiyya حديث نقريبي دبي حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بن زبير عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد عبد عبد الرحمن بن عبد القارئ يجي ياجي عمر الخطاب yana mimbari kuma yu'allimun nasu tashahhud yana koya wa mutane at-tashahhud me Umar yake cewa ya qul qulu ku ce at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan umar kan mimbari yake koyawa mutane a nan abin kula shi ne wannan gashi tabi'i ya zo yana ba da shaidan cewa ya ga umar a kan mimbari yana koyawa mutane a wannan lokacin mutanen da ke wannan lokacin sahabbai ne da tabi'ai yana koya musu attahiyya da wannan lafazin da kuma wannan hadisin shi malik wurin tantance hadisan shi ya fara za mu zo mu gani zai kawo lafuzza da suka saba ma wannan a wuri ko a wani wuri haka kuma zai kawo muna tartibin karfin dalili domin nan ya fara da umar me yasa wannan yake da mahimmanci ba don kawai umar ba ne don akan mimbari yake koya wa sahabbai da tabi'ai kenan dukkansu tunda ba wanda ya inkari sun yadda cewa wannan lalle shine ne attahiyya ne attahiyat wato dukkan gaisuwoyi suna ga Allah lillahi ga Allah ne wazzakiyat haka na abubuwa tsarkakaku lillahi haka nan tayyibat abubuwa masu kyau wasalawat da addu'o'i duka lillahi ga Allah ne assalamu wato aminci alaika akan kai ayyuhan nabiyu ya kai annabi wa rahmatullahi wa barakatuh kun ga nan bayan rasuwa annabi ne yake yin haka saboda haka ya halatta tunda ya zo nassi cewa ana iya muhataba annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah alaika ko assalamu alaika ba assalamu alaihi ba kun ga kamar ana muhataba da wa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi da kuma rahma Allah da albarkashi nan ya zo nassi sahabbai an yi ittifaki bayan nan bai halatta a wani wuri kuma ba a kiyasi a ta'abbudat ta'abbudat shine abun yin ibada da baka san dalili ba ba a kiyasi a cikin shi saboda haka bai halatta a wani wuri in mutum na ma annabi sallallahu alaihi sallam addu'a kuma ya kira annabi kamar yana magana da shi bai halatta sai nan wurin kadai me yasa shi kuma dan an ruwaito shi riwayar da babu shakka a ciki amma ba ya kiyasi abin da yake ta'abbudi ne to yace assalamu alaina sannan kuma aminci ya tabbata akan mu ala ibadillahi salihin da kan bayin Allah wanda suke salihai shine annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya bayani yace duk wanda ya wannan addu'a yayi ma dukkan bayan Allah da mala'iku da annabawa da dukkan salihai har zuwa zamanin shi saboda haka musulmi in yayi sallah kowace sallah tunda sai an yi tahiyya to yayi wa kowane mumuni salihi addu'a in kana son kullum addu'an musulmi yana sallah ta shafe ka ka zama salihi ka shiga ciki Allah ya ba mu ikon salah ashhadu sannan kuma nan ne tashahhud ina ba da shaida an la ilaha illallah ba bauta da gaskiya sai Allah kuma ina ba da shaidan cewa Muhammad abduhu bawan shine wa rasuluhu shine at-tahiyyat wanda Umar yake koya ma mutane a minbar to hadisi na 203 wa haddathani an Malik eh amma eh wannan wajen kalorin na shin akwai wato gado mace ne akwai masu kyau wanda Allah ya azamu akwai mara kyau sun yi a ayyaba ta salawatu lillahi eh tayyibat salawat eh wa yad'u al-insan bi-sharr du'ahu bil khair ko ta du'a ce wani lokaci mutum yana makan sharri addu'a sharri saboda ka addu'o'i tayyibat masu kyau suna ga Allah wa haddathani an malik an nafi shi kuma nan nafi ya rawaito daga maulan shi anna abdullahi anna abdullahi ibn umar dan umar kana yatashahhadu fa yaqul yakan kasance yana yin at-tahiyyat yana cewa me sai ce bismillah at-tahiyyatu lillah was-salawatu lillah الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمدا رسول الله shi kuma dan Umar ga yanda yake a tahiyan shi yana fara da bismillah sannan yace gaisuwoyi sun tabbata ga Allah hakanan salawat addu'o'i wa zakiyat abubuwa tsarkakakku duka ga Allah assalamu ala nabiyyi shi kuma nan ba assalamu alayka ayyuhan nabi ba shi ma ya halatta wancan ya halatta wa rahmatullahi wa barakatu da rahama Allah da kuma albarkashi aminci ya tabbata a kanmu kuma ya tabbata a kan bayin Allah salihai sannan na ba da shaidan cewa ba abun bauta da gaskiya sai Allah ina shaidan ba abun bauta inna Muhammad rasuluhu kuma an annabi manzonci ne yaqulu hadha fi rak'atayn al-ulayayn mutum na faɗin wannan a raka'o'i na biyu biyun farko wa yad'u idza qada tashahhudahu in ya kare wannan at-tahiyya tashahhud yad'u sai addu'a bima bada lahu da abin da ya bayyana gare shi fa idza jalasa fi akhir salatihi in yazo karshen sallar shi ya zauna wato raka'a ta hudu kenan tashahhada kadhalika sai sake yin irin wannan tashahhud illa annahu sai dai anan yuqaddimu at-tashahhuda thumma yad'u bima bada lahu sai dai anan kaman dai na farko zai ƙara ƙaddamar da wato zai fara yin wannan tahiyya sannan ya addu'a da abin da ya bayyana gare shi abin da yake so fa idza qada tashakkudahu in ya ƙara tashakkudin shi wa arada an yusallima qala assalamu ala an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin in ya ƙare tashakkudin shi kuma ya addu'a in yana so wa arada in yana so an yi sallima ya yi sake sallama sai ya ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadis salihin sai ya ce kuma assalamu alaikum assalamu alaikum innan shine na fita daga ina daga sallah daga nan ne malikiya da kuma sauran hujjoji su sallama a wurin fita sallah a wurin su sallama ɗaya ce daga aikin mutanen madina amma an ruwaito daga sahabbai masu yawa kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kana yusallim an yaminihi wa an shimalihi assalamu alaikum wa rahmatullah wata riwaya kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu amma wa barakatuhun nan malaman hadisai sun ce bata inganta kamar a tsaya kan assalamu alaikum wa rahmatullah an ruwaito shi daga sahabbai amma nan abinda mutane ba su gane ba har yau har yau malamin hadisi zai duba hadisan nan da wayannan da wannan zai ce to ai kai wannan mawqufi ala abdullahi ibn umar shi wancan kuma marfu sannan kuma shi ma an ɗauko daga wasu an sabon babu matsala malik radiyallahu anhu abul mansur shugaba khalifa ya zo ya same shi ce wannan littafin nan da muke karantawa almuwatta a sake gurza shi a buga shi a watsa shi dukkan kasashen musulmi domin shi ne khalifa a aika wa gwamnoni kowa a ɗora shi a kan wannan domin ya fi inganta sai ce a'a ai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun watsu fil amsar kowa ya tafi garinsu ko sun watsu duniya musulmi kuma sun karantar a inda suka je a bar kowane mutane akan ilimin da suka gada wurin sahabban nan domin shi faƙihi ne da irin mutanen yanzu ne aka ce za a sa ra'ayinka mazhabinka akan kowa zai ce alhamdulillahi mun ci nasara mun ci nasara mun galaba su la faƙihi ne ya san akwai inda aka yi rangwame inda aka yi rangwame duka biyun daidai suke sai dai matsalan har yanzu da mutane ku ba ku gane ko ko yanzu ba su gane ba wannan ilimi amana ne amana kuma sai mali ya ce mu mutanen madina a banmu akan abin da muke kai domin suna da amanan tsare wannan ilimi har zuwa tashin kiyama saboda haka in muna karanta wannan littafi muna karanta muku ilimin da ke cikin madinatul rasul sallallahu alaihi wasallam kafin shekara 200 ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kabarin shi wani fikihu ne shine aikin da malamin nan ya muna yayi kokari suka tsare ilimin da ke cikin garin nan madina tun kafin bakon ilimi ya zo ya canja shi shi yasa malaman malik wa ashabuhu da suke kiran kansu abokan su suka tsare wannan ilimin duk yanda wani hadisi ya fito musu duk yanda ya fito musu in dai ba nasu bane to ba su canja abin da suke kai domin shi ma ba sun dora kansu ne akan shi ba ita ma wata sunna ce ta manzon Allah kun gane saboda in ka inganta hadisi a wani wuri eh zai yi kuma zai annabi ya ce amma mu ga wanda muka gada wannan da muka gada a madina kuma zuciyarmu ta fi natsuwa da shi ta fi natsuwa da shi saboda ka wannan ilimin ahli madina shine muke karantawa kamar mutum ne ya ɗauki hoto lokacin da su saddauna na nan a ɗauki hoton su kun gane sai yanzu mu zo muna gani lokacin su saddauna in ka ga irin motar da su saddauna ke shiga irin ta ce yanzu in ka ga talfan da suke amfani da shi irin shi na yanzu amma wannan hoton ya tsare maka rayuwarsu lokacin da suke rayuwa shine mota malik da mudawwana ta tsare muna sunnar da ke wato madinatin rasul sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci domin shi malik ya mutu shekara 166 bayan rasuwar manzon Allah shi ya mutu ya kare kenan saboda ka sunnar da ke garin ita ce shine malikiya suka ce sunnar da take cikin wannan masallaci tun annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa malik sunnar ita ce in za a yi sallama sallama ɗaya ake yi assalamu alaikum a ɗan karkata su ɗaya shine hadisan madina suka zo da shi kuma shi ya inganta to amma malaman hadisi kamar na gaya muku sun ruwaito sallama biyu daga sahabban da yawa saboda haka duk wanda mutum yayi yayi ne to amma mu masu ƙoƙarin tsare wannan sunna ba mu son daga baya wayansu zo su ce wannan sunnan da muka amince ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawwama a kanta sannan a zo da bakon ilimi a sai a maida wacce ce sunna wannan kuma bid'a kun gane bambancin abin da yake shine sunnar kuma ilimin da kalli malik wa'annan hadisan da yawa yana ba wa'ansu ilimin raddi ya san da su ba bai san da su ba amma wannan shi ya fi inganta a wurinmu wannan shi ne muka gada a wurin malamanmu a kan wannan muke tafiya saboda haka mun san wancan amma ga wanda tafiyar mu ta tafi a kai to in ya kasance masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan zamani ga yanda suke yaushe wani daga baya zai zo ya zo ya ce maka ai na inganta wani hadisi wani wuri sai na mai da wannan aikin bid'a alhali shi ne na madinan ya san hadisin ka kuma ya san na manzon Allah kai kuma baka san na manzon Allah ba hadisin kawai ka sani kun gane bambancin saboda haka wai falala ilimi na madina domin ya san wancan ba bai san shi bane ya san shi saboda haka rinjayar washi shi yasa malaman malikiya wani suna mamaki kaifa ya sahal hadith kuma ku ce ku bi kauli malik a'a ba su fahimce su bane ba wai suna bin kauli malik bane a'a suna bin abinda malaman madina suka rinjayar a wannan matsala kun fahimta to Allah shi ne da mu to tsaya ku ji sun mai sallimu ko sun assalamu alaikum an yaminihi a daman shi ثم يرد على الإمام إن سلم عليه كو آه، ثم يرد على الإمام شيء مي بالإمام زي السلام عليكم يا بك صلى سنة يرد على الإمام السلام عليكم يما لمن سلم فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه السلام in wani na gefen shi ya mai sallama shi ma sai ya ya mai sallama To- to ko shi ma akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya maka sallama ka maida mishi da sallama a cikin sallah saboda haka shi sa ya zo guda uku mamu wanda ke bin liman zai yi ta fita sallah zai yi wa liman dan shi ma ya mishi sannan kuma zai yi man in akwai mutum a hagu ya mai sallama shi ma zai mai uku wannan daga abdullahi ibn umar wannan hukunci ya tabbata to a ɗari biyu da hudu wa haddasa ni an malik an abdurrahman bin qasim an abihi an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kana taqul aisha radiyallahu anha ta kasance tana cewa idza tashahhadat in tayi tashahhud ita ya take cewa at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah ta cire harafin jar majrur ta kai shi karshe ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu abdullahi wa rasuluhu assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin assalamu alaykum sallama daya aisha sallama daya to a'a kai ka zama malikiya ne yasa kake murna ka zama malikiya yasa kake murna duk ɗaya ne da wancan da wannan amma mu zaman mun nan da muke muna gaya muku fiqihun madina shi yasa in muna tafiya ma kada wani ya tambaya to ya za ka yi da hadisin can a'a ba magana ya zaka yi da hadisin can ina gaya maka yadda muke yi da hadisan da suka tabbata a madinatul rasul sallallahu alaihi wasallam har zuwa shekara 166 bayan kauran annabi kun gane abu abun da ya tabbata muwatta aka bi aka yi aiki da shi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har shekara 166 abun da ake kai kenan ba muna maganan mutanen bagada sun ce kaza ba ko mutanen makka sun ce kaza ko mutanen misra sun ce kaza a'a sai ka fahimci haka saboda haka ku buɗe hankalin ku fahimci ya madina take Allah ya ba mu wafaka
ba fasara shi ba to wannan ita Aisha radiyallahu anhu ita tun ta tashahhud sai ta ce wato at-tahiyya da gaisuwoyi at-tayyibat masu kyau was salawat haka nan addu'o'i was zakiyar abubuwa masu tsarki lillahi duk ga Allah ne ashhadu ina shaidan cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi ka la sharika lahu bai da abokin tarayya kuma wa anna muhammad kun ga bata ƙara cewa ashhadu ba domin wawu at kuma cewa lalle muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kuma aminci ya tabbata a gare ka ita ma ta zo da sigan mukhatab tana ma annabi sallallahu alaihi wasallam magana ko da yake yayi kaura ayyuhan nabiyyu ka ya annabi rahmatullahi wa barakatu rahama Allah da albarkashi assalamu alaikum assalamu alaina kai wa ala ibadillahi salina sallama akan mu da kuma bayan Allah salihai assalamu alaikum aminci ya tabbata a gare ku wannan an ce assalam ko Allah domin da suna ce assalamu ala Allah sai Allah annabi hana su ya ce Allahu wa salam to hadisi na 200 wannan assalamu alaikum
na fita sallah ne ta ina za ka gane wannan in ka duba al'utubiyya a sharhin mota al'utubiyya an so an ci wannan assalamu alaikum na aisha assalamu alaikum na abdullahi ibn umar na fita sallah ne ba na attashahud ba ne to wa 200 zuwa 205 wa haddathani an malik an yahya ibn sa'id al-ansari an qasim bin muhammad qasim bin muhammad yana cikin fuqaha السبعة إنكو تو أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت شاب القاسم بن محمد بن أبي بكر وأن جيكا عائشة ني يتي تكي التهية كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شيء قال بتي أطفي با بتشي وأن محمدا بتشي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أص- عبد الله أنا عبد- عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تقالك ينام wannan assalamu alaikum fita sallah haka ya zo tafsirin shi daga malik to na 206 wa haddasani an malik annahu sa'al ibn shihab wa nafi'an maula ibn umar an rajulin dakhala مع الإمام في الصلاة تو شي مالك سأله ya tambayi malamin shi ibn shahab wa nafi'an da kuma maula na abdullahi bin umar wato rajulun dakhala ma'al imami fi salati mutum ne ya shiga sallah tare da liman wa qad sabaqahu al-imam shi kuma liman ya riga shi a raka'a daya ko bi raka'atin sallar azhar masalan ko da kazo liman yayi raka'a daya saura mishi nawa to ko san liman in ya kawo raka'a shi ta biyu shi liman shi wanda ya zo da lattin raka'a shi ta nawa kenan ta daya to ai liman zai ta shahud to shi wanda ya zo raka'a ɗaya bayan raka'a ɗaya zai ta shahud shi ne yake tambaya kun san wanda yake tambaya nan ko to an malik ke tambaya wa yake tambaya shahab malamin shi malamin shafi shi mai kenan ilimi nafi maula ibn abbas ya fi shi mai ilimi to amma me yasa ba kwa cewa shine alam ahli madina a'a domin ba wanda yaje yana neman ibn shahab ya bashi fatawa lokacin su akwai ilimin amma lokacin da malik ya zo ilimi yayi karanci har ana neman malami sai an je ina kun gane sannan kuma ana gaya muku ya tara ilimin wayannan malaman ne so ba nashi shi kadai bane kamar wato edito ne na, na jarida malamin madina sai zama shine editon iliminta zai tattaro ilimin saboda haka in yana magana ba shi kadai yake magana ba yana baka labarin halin madina da malamanta da kuma abin da suka tafi a kai shin kana so ka shigo wannan taragon abi da kai yadda mutanen madina suke ko ko kana kan iraq to kun gane ina muke yawa shi ne ya ce a tashhadu a ya tashahadu ma'ahu fi raka'atai ne shi wannan da ya shigo ya yi lattin raka'a daya in lokacin da liman ke attahiyatu lillah shi ma zai yi ko ko yana ganin ya tsaya wal arba haka nan in ya zo ta bak- ta hudu wa in kana zalika lahu witran ko da ya kasance shi a wurin shi mare ne tunda raka'a ya samu faƙala wato nafi da ibn shahab mai suka ce litashahad ma'ahu ɗan liman ya zauna raka a shi biyu kai raka raka ta ɗaya in yana a tahiyya to kai ma ka yi me kai ma ka yi tahiyya قال مالك وهو الأمر عندنا to shine ake kokarin tsarewa wannan ilimin shine amana akan mu wani zai inganta hadisi ba komai in babban malami shafi ahmad ba komai kai ba komai ka zo ka ce wannan bid'a ne ka yi shishigi ka kallafa abin da baka da ilimi da shi duk abin da aka yi mazhab din gaba ɗaya ka kaf babu babu bid'a amma ka ce rai na karkata zuwa wancan ba komai amma kada ka ce wannan bid'a ne sannan wannan wayannan malaman da suka fahimci wannan kuma shi wannan shi yafi natsuwa a zukatansu Allah shirya da mu Allah yarda da shi wa yarda anna kai ma radiyallahu anka addu'a ce eh Ina ji wasu sun ce ba a cewa sai dai a ce rahimahullah.
a'a in ya kasance abu ya zama istilahi istilahi wato na malamai in sahabi ne a ce radiyallahu anhu in annabi sallallahu alaihi in annabawa ne a ce alaihi salam in manzo ne kuma a ce salatu wassalamu alaihi in ya zama haka kuma ya zama zai zama fitina ka yi ma wani taraddi zai zama fitina wato kana ganin kamar ka ɗaukaka shi ya zama ko sahabi ko wannan abin taula ya jus amma yin addu'a ne fa radiyallahu anka wa radiyallahu ankum jami'an wa radiyallahu anni addu'a ba komai Allah shirya da mu wa alaikum salam
daga nesa ne abuwa eh sai hukuncin limamin da ya zo sallama zai ce salamu alaikum wa rahmatullah in an bai nasiha sai ya ce wai hakan ya ke ganta ya ce me salamu alaikum ba salamun alaikum babu assalam eh salamu alaikum ya ce salama a'a wan- wannan ajam ne ajam ne domin al-mubtada marfu'un as-salamu mubtada me khabar din shi jar wa majrur alaikum thabitun alaikum ba za ka ce as-salama an ka ce as-salama me nasaba shi ba abin da nasaba shi sai dai ya- ya juzu a ce kuma salamun alaikum amma wannan fi tahiyya in za ka mutum gaskiya amma a sallah lafasin da ya zo shi ne mu'arraf domin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa assalam innan fa huwa wa Allah ne saboda haka suna rage wa kansu lada a ba komai ba komai wato ka gane lahan lahan iri biyu ne Shi- lahan shine kuskure ko ku yamin baki ko ku kuskure a lafazi iri biyu ne akwai wani lahan in an yi shi yakan canja ma'ana ya ba da muguwar ma'ana to wannan in an zo cikin sallah na ɓata sallah amma in lahan ne wanda yake bai ɓata ma'ana ana yadda domin attahiyatu dinnan da muke yi a- ba ta kai fatiha far- farlanci ba to a fatiha aka ce in akwai lahan a fatiha da zai cire mata ma'ana to shine fatiha ta lalace za sallah ta lalace domin ya cire mata ma'ana amma in bai ɓata ma'ananta ba to sallah ba ta lalace ba a kota na muna makka sai wani arabi bala- balaraben ƙauye ya zo yana muna sallah shine limami ya zo yana karanta fatiha sirat allazina an'amtu alaihim an'amtu alaihim wai shi si- sirat allazina an'amta an- ta inna na Allah ne ko to shine an- an'amtu da muka kare na ce kai wannan lahan din ya canja ma'anan aya saboda haka dole sallar mutane ta ɓaci sai muka sake sallah amma balarabe ne amma da ya faɗi wani lafazin da bai ɓata sallah ba ko da akwai lahan a ciki ba komai saboda haka wannan mai assalama alaikum salamu alaikum aw salama alaikum bai canza wani abu wanda yake akwai muni ba saboda haka insha Allah sallar su ta yi amma me ya- ya ya sake eh duk da haka duk da haka salam din ya fito ai ajam ne ajam ne bi iznillah amma a sake a sake eh a a ba riwaya babu riwaya haka sai dai yana nufin tahiyya in zaka gaida mutum salamun alaikum ana yi akwai wannan. akwai assalamu alaikum da aka ana yi Mm. Mm. Eh, a'a kuskure ne lahan ne kuskure ne su bari su bari to a canja mana a kawo wanda bai sha miya kuka ba yawa yawa eh ame hadisin umar da muka fara shi eh na umar koya musu tafiya akan mimbari eh aka zo aka rasa na dan umar da na aisha haka
sai ka ce inda za a ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu eh inda kamar lafazi ne musadan eh to ya nuna cewa shi lokacin da manzon Allah na raye a'a tunda Umar in ka ga shi kan mimbari ma'anar shi kenan me shine khalifa manzon Allah ya riga ya me ya kaura saboda ka ya tabbata eh akwai ahlul akwai wasu masu ah- ulama'ul tauhid na wannan zamani domin kore subha suna kawo ta'ilat cewa wannan sa- wannan tahiyya da ake ta assalamu alayka domin annabi na nan da rai ne amma bayan ya rasu sai su kawo wannan na abdullahi bin umar cewa assalamu al'alan nabi al'alan nabi ko domin a kore shubha me yasa su kuma suke kokarin wannan kore shubha domin mutum zai je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce masa ya ce assalamu alayka a wajen sallah wannan la ya juzu don kore wannan babi amma ba sai mun shiga takalluf na abu ba abu ne tauqifi an ruwaito shi daga sahabbai a cikin sallah ya juzu ana kiyasi da shi a wani wuri a'a domin kada ka bi abin da baka da ilimi da shi ka halaka ta Allah ya shirya da mu to babu ma yaf'alu eh eh a'a fa- fa yad'u bima badalahu duk abin da kake so na addu'a ba dai mata kake so ba to ka roƙi Allah ya baka saliha to sannan kuma an saka a tahi- a- a- annabi ima annabi wa- sallallahu alaihi wasallam salati a wurin nan domin duk wata addu'a da ka sani duka bayan salati akan wa yake akan annabi me yasa in kai wa annabi daya Allah Allah da kanshi zai maka nawa to akwai gata da Allah yake maka shi yasa ba addu'a da ta kai salati saboda kan ƙara tashahhud kai wa annabi me salati sannan ka roki matar da kake so
Akar maka eh don na gama salati eh wajen roƙon a wajen matsala ta.
eh
Zai iya yi da yare na.
komai zaka yi Allah na ji shi muna yaran waqtilafi alsinatukum ayoyin Allah ne zaka yi amma a zuci kada ka bayyana shi a waje Babu ma- Shan an ce a koyi da liman.
eh Karo kallahu limamin da ke yin eh, sallama daya. Limamu su kuma sai su sai su yi da koya wannan yake.
a'a in liman ya sallame assalamu alaikum shikenan fita sallah ko me yin biyu da ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya fita sallah shi ma eh biyu mustahabbi ne a dukkan malamai saboda haka da ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah an fita sallah sai kai ma kai assalamu alaikum wa rahmatullah kuma ka mai da maliman nashi sannan akwai wani hagunka ka bashi in ka bi na ma- madina in baka bi na madina ba kuma sai ka ya dama ya- ya- ya- yusallim ala ala yaminihi wa an shimalihi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah duka duka daidai idan liman yana yin biyu za ka yi intizari ne har in ya gama biyu sannan ka yi sallama ko eh za ka yi intizari sai ya kare biyu amma su'al shi ne fiqhiyya liman ne ya sallama na farko kafin ya ne biyun kai ma sai kai sallama ijma'an sallaka ta yi kun gane assalamu alaikum wa rahmatullah kai kuma fitsari ya dame ka kafin ya juya ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kai ma kai sallama ka sallaka ta yi
amma dai intizari a intizari ka jira ya fi a amce ma intizari ka jira kafin ka kawo raka a kashi ma wa huwa aula eh kuma na da tambaya ya ce mutum ne niyan zai yi guda biyu to sai kasance sai guda daya sai bai yi ɗayan bashin zai yi kabiliya ko a a babu komai ba kabali ba kabali- eh, kabiliya ko ba'diyya ba wani kuma laifin da yi shi ma sunna ne dayan ko biyu duk sunna ne duk ta tabbata
babu ma ya fa'alu to babu ma yuf- ma yaf'alu man rafa'a ra'sahu qabla al-imam wani shi kuma gaggawa gare shi kullun sai dago kanshi daga ruku'i kafin liman ko ana sujada kafin a taso sai dago kuma wani da kuskure yake yi zai wani ne yazo da sallah Allahu akbar shi yana ihrami ne sai tsammani liman ne sai dago wanda da ya dago kanshi kafin liman shine 207 haddathani yahya an malik عن محمد بن عام بن علقمة عن مليح بن عبد الرحمن الصعدي an abi hurairata annahu qala an roito daga abu hurairata shi an abu hurairata ke faɗa allazi yarfa'u ra'sahu wa yakhfiduhu qabla al-iman mai dago kanshi ko mai sunkuye kanshi kafin liman fa inna ma nasiyatuhu bi yadi shaytan to shi wannan gaban goshin shi gashin gaban goshin shi shaytan na rike da shi wato shaytan ne ke dago shi na kasa da shi wato shaytan na wasa da shi domin an aje liman domin a mai da'a qala yahya qala malik fi man saha wanda ya mance farafa rasu qabla al-imam ya mance sai dago kafin limami cikin ruku'i a sujudi cikin lokacin ruku'i ko sujada sai malik yace inna sunnata fi zalika an yarja'a raki'an aw sajidan da ka dagon nan sai ka ga liman yana nan cikin ruku'i ko ma ruku'i ko ka dago daga sujada ka ga liman na can yana sujada ko ma me sujada ولا ينتظر الامام بزي ce zan jira liman sai ya taso ba وذلك خطا ممن فعله duk wanda ya haka ya kuskure لان رسول الله صلى الله عليه وسلم domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi an saka an saka liman ne dan ai koyi da shi fala takhtalifu alaihi saboda ka ku yi sabani akan shi ku jira komai yayi ku yi وقال أبو هريرة الذي يرفع رأسه ويخفره قبل الإمام وأن مغنى مالك يكاوش عنكما قبل الإمام إنما ناصيته في بيد شيطان lalle fa gashin goshin shi yana hannun wani shaidani
shi wannan shi kuma ba dagowa na liman bai dago shi kuma liman din ya dago amma shi kuma yana na yana sujjada ko kuma liman ya daga da ruku shi kuma yana na yana ruku ya ne yake a rukun liman ya dago yana na yana addu'a wace ya addu'a liman ya dago sunnarka shine abinda liman yayi kai shine sunnarka ka bari in an sallame kai ta addu'arka amma ka bari liman har ya shiga wani rukuni kai kana can wai kana wani muta'annid kenan wannan an ajiye liman ne dan ayi koyi da shi in ya kabbarta ku kabbarta yi ruku'i ku yi ruku'i ya taso ruku'i ku taso ruku'i
a ga hankalin mutane don wasu da limara ta tsakiyar tahiya ma suna nan suna su da suna tasowa.
kuskure ne duka wannan kuskure ne ka bi liman kamar mutane da suke bin shi to bab- ma- ma- babu ma yuf'al- ma yaf'alu man sallama min raka'atayn sahiyan wannan shi kuma mai sallah liman ko fad ko wanda ke shi kadai sallah mai raka'a hudu ko mai raka'a uku bayan raka'a biyu sai ya mance sai sallama ya fita daga sallah me zai yi shine hadisi na ɗari biyu da takwas ya ce haddasani yahya an malik an ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani an muhammad bin sirrin an abi hurairata wannan daga abu hurairata aka rawaito shi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarafa min min min isnatayn annabi in sarafa an ce in sarafa wato ya fita ko ya juya ko ya ƙare wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga sallah min isnatayn daga biyu wato raka'a biyu fa qala lahu dhul yadayn wani sahabi annan ake mai laqabi da dhul yadayn yace mishi aqasuratis salatu aw nasita ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi "Ah, shin an an an rage sallah ne ko ko mantuwa kai annabi dhul yadayn eh fa qala rasulullah sai manzo ya bashi ansa yace asadaqa dhul yadayn sai ya tambayi mutane faƙalan nasu sai mutane suka ce na'am amma akwai amma zai- annabi sai da ya ce falam ya kun zalika a cikin ruwaya masu zuwa zai kai faƙama rasulullah nan zuliyadayin ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shin an gajarta sallah ne ko ko mantuwa kai annabi ya ce a'a ban manta ba ko ba canza ya ce a'a an sai annabi ya waiwaya ya tambayi mutane haka ne ya yi gaskiya nan shahida nake so kuna muku zuliyadayn adili ne sahabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba mai shakkan sadiqul masduq ko shi a ganin manzo sallallahu alaihi wasallam ya cika sallar shi sai kuma ga wani sahabi adili yana ganin shi ta kuma bata cika ba da ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ɗayan biyu ya faru ko dai an rage ta ko ko kamance da annabi ya ce a'a ba wanda ya faru kenan mantuwa kenan amma duk da haka annabi bai karbi maganar shi ba domin tadarubul adilla shi annabi a zaton shi ya cika shi kuma wannan gashi adil ya ce ba a cika ba saboda haka sai an nemi tarjihin ina ne gaskiya take sai tambayi mutane da mutane suka ce eh yayi gaskiya shi kenan sai annabi ya yarda tashi hujja ya ce abi hujjan mutane domin ta fi ƙarfi sai shi ne aka abin ina ne ya ce faƙama rasulullah fasalla raka a taini ukrayin sai annabi sake tashi ya yi salla raka a waiwa biyu sun sallama sun makabbara sannan ya sake kabbara fasaja da mitla sujudihi aw aqwala ya sake wata sujada kaman irin sujudar shi ko ko wadda tafi tsawo sun rafa'a sai sake ɗaukowa sun makabbara ya sake kabbara fasaje da misla sujudihi au atwala sun marafa'a sannan ya sake ɗauko ya sake dawowa nan kun ga kenan ya yi ba'diya ko ya ce sun sallama bai ce sallama taslimataini ba yana cikin dalilin da malikiya suka ce ai mun yi ta tabbayan inda annabi yake sallama za a ce ya yi sallama ɗaya
nan wani kawo sallama
eh sun ma sallama kawo sallama
bai kawo ba nan eh da ce fa salla rakatai ne ukraye ne sun ma sallama babu eh eh akwai shi to hadisi na 209 wa haddathani an malik an dawud bin husayn an abi sufyan maula ibn abi ahmad ko annahu qala sami'tu aba hurairah yaqulu an ji abu abu hurairah na rawaituwa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asr salat al-asr annabi ya salla al-asr fa sallama fi rak'atayn sai sallama a raka'a biyu fa qama dhul yadayn sai dhul yadayn ya tashi fa qala aqasurat as-salatu ya rasulullah am nasit shin an gutsira sallah ce koko kamance ne فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن دكان haka nan bai kasance ba faqala qad kana ba'du zalika lalle annabi ɗayan bangaren shi ya faru ko dai an gutsire ta koko dai kamance fa aqbala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sai manzo ya juya wurin mutane fa qala a sadaqa zul yadaini zul yadaini yayi gaskiya fa qalu na'am suka ce yayi gaskiya fa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa atamma ma baqiya min as-salah ya tashi ya cika abin da rage na sallah sun masaja da sajidataini ba da taslim wa huwa jalis sai annabi ya yi sujada guda biyu bayan taslim wa huwa jalis
Thank you. sannan ya kare ya kabbara na sujjada shi ne akwai da aka samu wannan akwai akwai magana amma da isiya ce cewa in za ka yi sujudar sahau za ka kabbarta na shiga sujada amma da isiya ce al-ma'amul bihi shi ne kabbarar ka ta sujada ita ce shigar ka sallar kuma ita ce kabbarar sujada eh yawa alaikum salam eh zai sake tahiyya in yana so in zai so kuma ya sallame
ya samu dama
to 210 wa haddathani an malik an ibn shihab an abi bakr bin sulaiman bin abi hasma qala bin sulaiman bin abi hasma wannan tabi'i ne amma me yace balagani ya yi so min ba shi ya gani ba anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka rak'atayn min ihda salatay an-nahar adh-dhuhr wal 'asr cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a biyu daga cikin sallolin nan biyu na rana wato az-zuhr da al-'asr fa sallama min ithnatayn sai sallama daga raka'a biyu fa qala lahu dhush shimalayn sai dhush shimalayn ya ga mishi shine dhul yadayn رجل من بني زهرة بن كلاب wannan daga kabilar zuhra yake bani zuhra a kasuratis salati shin an gajarta sallah ce ya ya rasulullah am nasit ko ko mancewa kai ya manzo Allah fa qala lahu rasulullah sai manzo Allah ya ce mishi ma kasuratis salatu wa ma nasit ba a- wato ba rage sallah ba kuma ba ba mantuwa ne ba qala dushimalain sai me wato dushimalain shine mahagu biyu قد كان بعد ذلك لا- يا رسول الله للي يا كفن شي وني دغ cikin wayannan فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال sai ya juyo wurin mutane annabi yace a sadaqa zul yadaini shin zul yadaini ai gaskiya kaga nan ya nuna zul yadaini shine zul shimalain ko amma kuma in kana duba wasu masu shari'a su ce zul shimalain din mukhtalif dan shi kabilar khuza'a ne wannan kuma abu zu- bani zuhra تما الله أعلم فقالوا نعم يا رسول الله فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم سأل النبي تشكى أبن دي لجي نصلى إنا فسلم سي سي سي سي سلم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك عن عن سعيد بن المسيب شيكما يروي مثله قال يحيى قال مالك sai malik yace ne kullu sahwi duk wani mantuwa da mutum zai a sallah kana nuqsanan min as-salat ya kasance ragewa ne daga sallah fa inna sujudahu qabla as-salam in dai ka rage wani abu a cikin sallah yadda aka santa to sai ka yi qabaliya qabla as-salam wa kullu sahwin kuma duka wata mantuwa da za ka yi kana ziyadatan fi sala ƙari ne kai a cikin sallah fa inna sujudahu ba'da salam sai kai ba'diya to babu itmamul musalli ma ma zakara idza shakka fi salatihi shi mai sallah eh me kake so kace bayan wannan jirgin guda biyu na rafsan ruwa Mm.
akwai wata sallama saboda na ga wannan hadisan in ba su nuna a'a ai in shi ne ayu shi kullun nan wani abu yake so ya nuna maka wani juzu'i wani lokaci yana ƙara maimaita maka wannan labari don ta'akidin wannan abu ya faru kun ga ya faru daga tun daga Abu Huraira Abu Huraira ya dauko shi marfu'an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wani kuma na Abu Huraira mai siga daban sannan kuma ya zo da maganan abin nan tabligh na Sulaiman ibn Abi Hasma haka ya zo yana to faƙi na sha gaya muku yana ɗauko abu ne can da can da can da can sai ya haɗa sai fikihu ya fito shi yasa kuma ake samun wani lokaci matsala da wa'yansu malaman zai yi hadisi ya ƙunso hukunce hukunce hukunce amma ba duka ake so ba kamar yanzu hadisin nan mai sallama biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wani ya zo da barakatuhu sai malamai suka su kashe biyu masu sallama biyu su ce maka to barakatu na gaskiya mu bai inganta wurinmu ba saboda haka ga tsaya wa rahmatullah wasu malaman su ce a'a wa barakatun nan tun da dai ya zo ko da bai inganta ba fa huwa min fada'ilil a'mal fada'ilil a'mal wato ka sa shi ko ka cire shi bai karawa bai rage tun da ya zo da riwayata ka yi shi ya fi akan ka ka yi shi sai ka zake na an samu mazhabobi ta fito biyu daga wannan mazhaba nan wayanda suka ce a tsaya akan wa rahmatullah domin shine mafi yawan abin da suka rawaito daga sahabbai suka tsaya kun ga kenan su sun sun gutsira wancan ba sa aiki da shi ko da kirwaya ta zo to haka kowane malami yake yi hadisi ɗaya ne za a iya ɗaukan wani abu domin yan wannan ɓangaren yana da shawahid yana da abubuwan da suka nuna yana da ƙarfi sai ka ga ga hadisi ne an ɗauki wani juzu'i an yi aiki da shi wani ba yi aiki da shi ba duka wannan baƙin aiki da hadisi ba ne ka bar faƙihin shi ya yi mu abin da ke kanmu shi ne yadda suka fassara mu yi aiki da shi Allah ya taimake mu Eh. Mm.
amma misalin sallar na asar ana sallah sai an yi raka a hudu za a zauna ta gida ko kuma kuna tsaya ko da ku dago ya ku gari ma a tsaye za ku bi shi ne ko ko shi ne zai dawo to malik zai baka ansa yanzu nan man kama badan itmam aw fi rakatain aw akwai dan suran shi amma za mu zo kai kai hankuri eh eh mm. ai mana duk abin da ya bayyana gare ka kuma an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsari daga dajjal masihid dajjal da azab al-qabr kuma yana roƙon Allah aljanna da abu duk komai ne ne ko ce ran addu'a an yi daka yi ma badalaka duk abin da ya bayyana gare ka ka roƙe shi Allah kuma wurin addu'a kenan wurin addu'a bayan tashahhud wurin addu'a lokacin sujada amma in kai liman ne ka tsawala ma mutane wurin addu'a kuma duk lokacin da kake karatu ka zo kan ayar azaba sai ka nemi Allah tsari amma liman ne ba a bayyane zai bayyana ba in ka zo ayar rahma kuma ka nemi Allah rahma duk wurin addu'a ne cikin sallah dukkan ta sallah ayi addu'a ce sai dai abinda ba a so in ana ruku ana karanta qur'ani a sujada ma ba a son karanta qur'ani sai dai in ya kasance addu'a qur'ani ne irin su rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar bala eh na saka me na na malan naka na kasance ina fama da wasu wasi idan na yi alwala ko in na yi sallah yana damuna ya zan yi kenan to in ka zo alwala ka yi a kan yaƙini in sallah kuma ya aure ka wasu wasi bayan kowace sallah ka yi ba'adiyya shi kenan ka huta an ƙara sallah ka yi ba'adiyya amma shi ne kuma kai ka lazance sallah da mutane na ɗaya duk mai bin liman ya huta domin liman ya ɗauke mishi komai amma yana sallah shi kadai kuma ya zama wasu wasi istakahul waswasa sai bayan kowace sallah sai ya yi ba'adiyya to an ce lokaci ya yi wa alaikum salam eh a'a kar ka tsaya ba a ce ka tsaya ba kada ka tsaya liman ya ci gaba ya karanta mutane kamar yadda aka saba amma na nuna maka in mutum na sallah shi kadai in ya zo kan ayar rahama zai iya roƙon Allah rahama ya tsaya ya roƙi Allah rahama amma a cikin a cikin ran shi eh zai ne? a dole ya dawo zai kara musu raka a biyar ne sai ya dawo su zauna su yi ta yi da shi sai ya dawo wa alaikum salam eh 208 eh bayan an me? eh eh eh sannan yi badiya sai yi badiya me yasa ya badiya mutum ne sallah mai raka'a hudu sallah mai raka'a hudu bayan raka'a biyu sai ya sallame ko sai ya gane cewa akwai raka'a biyu da ta rage sai ya sake kabbartawa na komawa cikin sallah ya tashi ya kawo raka'an shi guda nawa biyu ya sallame to in ka duba sallar shi me yayi yayi ƙari domin in ka duba sallar shi kafin yayi kabaliyan nan sai kaga sallah ce an rage mata zama so ashe in abu ka rage a cikin sallah sai ka mishi kabaliya in ƙari ka yi sai ka yi ba'diyya kaga ita ma ba'diyya ƙari to ƙari da ƙari ragi da ragi in kai ƙari cikin sallah ka san cewa to za ka ƙara sujada biyu ka huta
ga kurma na tambaya eh eh
ana ga kiran ya ga mai ba ta wajen cleaner sai mijin
ta su ta kabanta shekara mai zuwa ta je sai ta kaba shekara mai zuwa ta je sallu ala nabi a iya hakuri ba dai kun aiko da takarda ba akwai akwai wannan ba.
muhadara da za a yi gobe magariba zuwa isha'i a babban masallaci na unguwar dosa wadda yake malam zai gabatar da wannan walima ta aure magariba zuwa isha'i gobe insha Allah akwai ainihin abubakar mai ɗauko hoto na gidan malam an ce ya samu gobara gidan shi ya kone a sa shi addu'a Allah ya mai da alheri akwai wani bawan Allah da ya roƙi cewa mahaifiyar shi Allah ya mata rasuwa malan da liman da sauran jama'a a sa shi addu'a Allah ya gafarta mata dukkaninmu Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi wani bawon Allah nan da ya rasu eh mutumin mai sunan shi wa hatimin gangara gangaran miski ne ko miski eh a akwai wani wanda malam yake faɗa yanzu ko hakimi ne na gangara ko maska cewa Allah ya mai rasuwa Allah ya gafarta mishi akwai sarki sirajo mai sirajo petrolin shi ma Allah ya mai rasuwa jiya duka muna fatan malam a sa su addu'a Allah ya gafarta musu amma da tantan jami'a da alhaji ahmadu caccangi kamar yadda malam ya kara tunatar da mu cewa a sa shi addu'a allah ka kara mishi lafiya in ka ga hmm?
da president shi ma da ainihin shugaban kasanmu kamar yadda malam ya ba da umarni shi ma a kara sa shi a cikin addu'a shi ma gwamnan kaduna allah ka kara ya mai jagora allah ka kara mana zama lafiya a garin kaduna da kewaye akarmakallah bismillah masallacin bakin kasuwa na unguwar dosa na faɗa kuna can kune ta abin nan ko abin nan ba ku yi cefa ne ba ne? suna bacci in ba ku yi cefa ne ba na faɗa Bismillahirrahmanirrahim.
suna bacci ne إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد amin wa'anda suka rasu aka lissafa su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta musu amin wa'anda ma muka sani da wa'anda bamu san su ba duk sun riga sun riga mu gidan gaskiya muminai Allah madaukakin sarki ya gafarta musu amin Allah ya haskaka musu kabarin su amin Allah ya sanya aljanna ta zama makomar su amin marasa lafiya da shi wannan dan uwa da gobara ta sa ta, ta kama gidansa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mayar masa da mafi alkhairi Allah ya sa akan abin da Allah ya sa ainihin wato wannan gobara ta zama akwai abin da ta kare masa amin alhaji amadu canje da bai da lafiya allah maɗaukin sarki ya ƙara masa lafiya bashi lafiya ya ƙara masa lafiya amin shugaban ƙasa da ko da yaushe muke sashi a cikin addu'o'i a wajen ibadunmu muna roƙon allah maɗaukin sarki ya bashi lafiya amin allah ya dawo mana da shi lafiya amin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana shu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarafta ayn amin duk wani wanda yake da bukata a nan ta kusa ko ta nesa muna roƙon Allah ya biya masa muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya ƙara jagora ga shi jagoran wannan jiha gwamnan wannan jiha amin Allah ya sa wannan jiha ta zauna lafiya Amin.
waɗanda suke nema su ta da zaune tsaye Allah ya mayar musu da kaidin su kansu amin wanda suke so su kawo zaman lafiya Allah ya ƙara taimakon su Amin.
rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Amin.
rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Amin.
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin